الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'adu godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a wanda ya daidai ga bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na bakwai ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da aihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam a domin ci gaba da majalisunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 115 wajen abin da ya shafi tafsiri mun shiga aya ta 116 lokaci ya cin mana wanda a yau insha Allah subhanahu wataala da mu tashi daga farkon aya ta 116 zuwa inda Allah subhanahu wataala ya kaddara da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mawlu takhadha Allah walada a daga da ta shi na'am wa qalu takhadha Allah walada na'am
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalu takhadha Allah walada suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rikida subhanahu sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala bal barde wa fi samawati wal ard dukkan abin da yake cikin samai bakwai da abin da yake cikin ƙasa mallakar Allah tabaraka wa ta'ala ne kuma bayi ne na Allah kuma halittar Allah subhanahu wa ta'ala ne kullun lahu qanituna dukkanin abubuwan da suke cikin sammai da kasai da su sammai da kasai din dukkanin su masu biyayya ne ga Allah tabaraka wataala ajiya muna cikin tafsirin wannan ayar lokaci ya cin mana ne magana akan abin da ya shafi yanda wato waɗanda suke mushrikai suke rai cewa Allah tabaraka wataala yana da kwai 'ya'ya mata kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya hakaito labarinsu a gurare da dama a cikin alkur'ani sannan kuma cikin bayan Allah ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta akwai waɗanda suke ganin cewa annabi isa alaihi salatu wassalam ɗa ne na Allah wanda su ne kiristoci cikin kiristoci akwai wanda suke da wannan aƙidar wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce sun kafirta sun fita daga musulunci Allah ce da ƙwada kafarar ladina ƙwalu inna lahuwa da masifu ibn maryam wa ƙwalacin yahudu zairu ibnullahi wa ƙwalacin nasarar masifu ibnullah zalika ƙauluhun da afwahihim yudahiquna qawlal ladina kafaru min qabl qatalahumullahu an la yufakun akwai kuma waɗanda suke ganin cewa annabi uzairu ɗane na Allah wanda su ne yahudawa wanda sun kirkiri wannan ƙarya sun jingina ta ga cewa allah tabaraka wa ta'ala ya rikida to anan sai allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su dukkaninsu ya ce wa ƙwaru ta haɗallahu walada suka ce allah tabaraka wa ta'ala ya rikida sannan kuma cikin bayan Allah haillo dai akwai waɗanda suke ganin cewa aljannu abokanan tarayya ne na Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haka ya toke sar cikin suratul an'am وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى أما يشرك أما يصفون wato Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗannan mushrikai sun sanya aljannu a matsayin abokanan tarayya ne na Allah wanda sun zamanto kishiyoyi na Allah yanda Allah subhanahu wata'ala ya cancanci bauta daga wajen bayansa haka su ma waɗannan aljannu sun cancanci bayan Allah su bauta musu tare da cewa kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi da ya halitta waɗannan waɗanda suka riƙi aljannu a matsayin ababen tarayya ne na Allah kuma Allah ta'ala shi ne ya halitta su aljannu ɗin kansu sannan kuma wa kharabu lahu banina sun ƙirƙiro ƴaƴa maza sun lika su ga Allah da kuma ‘ya'ya mata sun liƙa su ga Allah, da gairi ilimin ba tare da wani sani ba, ba tare da wani dalili wanda suke da ba a cikin alkur'ani ko dalili wanda ya zo musu a cikin suna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta'ala ce subhanahu wa ta'ala amma ya sufu. Sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala ya fi ƙarfin abin da masu haɗa bautar wani da shi suke siffanta shi da shi na cewa yana da kwai ɗaya maza ko mata saboda rikar ɗa na wanda yake ajisi sannan kuma ɗa wani kwafi ne na mahaifinsa idan aka ce wannan mutumin ɗan wane ne da aka ce lallai akwai jini akwai kama da sauransu to Allah subhanahu wa ta'ala shi ba shi da ɗa saboda aya ta gaba Allah ya ce badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba Allah ta'ala shi ne ya ƙirƙiri sammai bakwai sannan kuma shi ne ya ƙirƙiri ƙasa walamta anna ya kunu lahu wani taɗaƙa ne ɗa zai kasance ga Allah walamta kullahu sahibatun Allah ba shi da abokiyar zama ba shi da iyali ba shi da mata ba khalaqa kulla shay'in Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitta dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ta'ala cikakken masani ne dangane da dukkan komai to anan Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗannan kiristoti da waɗannan yahudawa da waɗannan mushrikai sun ce Allah subhanahu wata'ala ya rikida sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da su waɗannan masu haɗa bautar wani da shi suke liƙa mai na cewa yana daɗa ya tabbata cikin sayar bukhari hadithin abdullahi ɗan abbas abdullahi ɗan abbas ya ce allah subhanahu a ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce allah subhanahu wa ta'ala ce kazzaba ibn adam wa lam yakul lahu dhalik wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik fa amma takzib fa amma takzibuhu iyaya fa sa'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu li walad fa subhani an attakhidha sahibatan aw walada abdullahi na abbas ya jo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wato hadithi kudisi allah ta'ala ya ce kazzaba libun adam dan adam ya ƙaryata ni walam yakul lahu dalika kuma bai dace ba dan adam a ce ya ƙaryata ni a matsayina na wanda ya halicce shi bai dace ba a ce yayi wannan jur'a ta har ya karyata maganar da nai wa shatabani wa lam yakul lahu zalik Allah tabaaraka wa ta'ala ce dan adam ya gaya mun bakar magana ya zage ni amma kuma bai dace ba a ce ya gaya mun bakar magana a matsayina na mahalicin shi wanda nake ciyar da shi nake shayar da shi nake bashi lafiya nake rufa mai asiri bai dace a ce na samu wannan rashin kirkin daga wajensa ba Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'amma ta buhu iyaya, amma ƙaryatawar shigani da ya yi shi ne faza'ama annila a ƙajiru an ƙidahu kama kana. Yare cewar ne ba ni da ikon in sake halitta shi kamar yadda ya kasance a da. Cikin ‘yan Adam akwai waɗanda suke ganin cewa wannan rayuwa ita ce rayuwa ta duniya ba wata rayuwa kuma bayan wannan rayuwa ko waɗanda suke da wannan aƙidar qalu ma hiya illa hayatun dunya nahnu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilmin innahum illa yadhunnun Allah ta'ala ya ce ƙaryata magana ta da yi da nace ina da iko akan in dawo da bayi in sake halitta su kamar yadda wato karin farko na halitta su sai ya karyata ya ce ba ni da ikon haka na ba ni da ikon dawowa da su nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani kama bada'akum ta'uduna kamar yanda aka fara halittar ku a wannan gida na duniya haka za ku dawo yanda Allah ta'ala ya halitta kowa da kowa cikin mu idan aka tashi za a haifi kowa ana haifar shi ba takalmi a jikinsa ba tufafi a jikinsa tsirara loba ba ya da sallatu to haka kowa kuma zai koma wajen Allah subhanahu wata'ala a gobe kiyama dan adam yace ba haka ba to wannan shine dan adam ya karyata Allah subhanahu wata'ala ta hanyar Allah ta'ala ya saukar da ayoyi waɗanda suke jan kunne akan cewa lalle yanda Allah ta'ala ya halitta mu a wannan gida na duniya haka na a gobe kiyama kuma zai tayar da mu كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فأما دا أدم يتي با هكا با الله تبارك وتعالى يتي وأما شتمه إيايا أما غيا من بقر مغانا دا يي cin mutuncina da yayi fa qawluhu li walad da yace ni ina da da dan adam yace Allah ta'ala yana da da kamar yadda su yahudawa suka ce annabi uzairu ɗa ne na Allah kamar yadda kiristoci suka ce annabi isa ɗa ne na Allah kamar yadda kuma kafirai mushrikai na larabawa suka ce mala'ikai ɗaya ne mata na Allah to wannan shine gaya wa Allah subhanahu wata'ala bakar magana saboda ya jingina mai tawaya ya jingina cewa Allah tabaraka wata'ala mabukaci ne akwai lokacin da zai zamanto ya gajiya saboda 'ya'yan shi su tallaba mishi ce wannan ya jingina min tawaya ya gaya mun bakar magana Allah ya ce fa subhani tsarki ya tabbata a gare ni an attakhidha sahibatan da zan riki mace yani awwalan ko in riki da da mace da da wannan dukkanin su na mabukaci ne wanda yana tunanin cewa wata ran zai kasa zai gajiya ya'yan shi sai su da sai su tashi su ci gaba da gudanar da abin da shi ya kasance yana gudanar da shi a lokacin yana da ƙarfi to Allah tabaraka wa ta'ala shi siffofin shi siffofi ne wanda suke na kamala baya dauke da tawaya ko ta sisin ko ya tabbata cikin sahih bukhari ne wannan hadisi al-imam bukhari ya kawo shi cikin kitabut tafsir kalkashin tafsirin wannan ayar wa qalu takhadha Allahu walada subhanahu wa lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun sannan kuma ya tabbata cikin sahih bukhari din daga hanyar abu huraira wanda shi kuma al-imam bukhari ya kawo hadisin nan cikin tafsirin suratul ikhlas a ciki ma'aiki alaihi salatu wassalam yace Allah subhanahu wataala ce walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati farkon halitta bai fi sauki a wajena ba sama da dawowa da ita da halitta bayi daga babu da kuma bayan sun mutu in tayar da su kowanne duk ɗaya ne a wajena ba wani mai wahala a wajena dangance da ni kowanne mai sauƙi ne a wajena inna zalika ala Allah yasir Allah subhanahu wa ta'ala ce fa amma shatuhu iyaya fa qawluhu li walad wa ana al-ahad samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad Allah ta'ala ce amma gaya mun bakar magana da yi da ya ce ni ina da ɗa Allah ya ce wa anal ahadu ni ne ɗaya-ɗayan sarki as-samadu wanda yake abin nufi da bukata wanda kowa cikin bayi idan bukata shi ta koro shi wajen Allah ta'ala zai tafi ba wanda zai shiga cikin wata hatsaniya ko cikin wani rikici ba tare da ya zamanto ya fake zuwa ga Allah ba wanda mushrikai ma waɗanda suke haɗa bautar wani da Allah lokacin da suka ga tura ta kai bango an shiga cikin hali na kunci an shiga cikin hali na kakanikai to suna fakiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulk وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريه عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Allah ta'ala shi ne yake tafiyar da ku cikin teku da kuma doron ƙasa har dai yayin da kuka kasance a cikin teku kuna cikin jirgi na ruwa kwale-kwale shi kenan wajarai na bihin birihin tayyibatin sai wannan jirgi na ruwa suka gudana da waɗanda suke zaune a cikinsu da iska wanda take mai daɗi iska ta gabas ta kada suka ji daɗi a saman teku suna tafiya a saman kwalokwalo a cikin teku wa farihu biha suka yi farin ciki da wannan iska da suka ji mai sanyi ta kada suka ji daɗi Allah ta'ala ce ja'at harihul asifun sai iska wanda take mai tsanani sai ta zo wannan kwalokwalo wa ja'ahu lumujin min kulli makani sai kun far teku ta zo wa wannan kwalokwalo daga kowane ɓangare ana cikin fara'a ana cikin hira sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da wata iska wanda take gagaruma mai tsanani wanda za ta juya akalar tafiyar wannan jirgin ruwa yana gaba ya dawo ya kallaci baya kuma a rasa yadda za a yi dinga haka da haka ya dinga dama da hagu Allah ta'ala ce wa zannu annahum uhita bihim sai sun tabbatar cewa haƙiƙa an kewaye da su yanzu ba wata mafaka ba wani zancen tsira kuma kawai halaka ta zo ta da'awu Allah mukhlisin lahu din sai ka ji sun roki Allah subhanahu wata'ala sun kira Allah halin kasancewa suna masu tsarkakewa kira ga Allah ta'ala suna masu tantancewa kira ga Allah ta'ala shi kadai suna cewa da in an je ta namin hazi lalle Allah idan ka tserar da mu daga cikin wannan bala'i da muka shiga daga wannan hallaka in dai ka kaddara mana muka fita daga cikin wannan teku lami lafiya to daga kunan da mina shakiri lalle za mu kasance cikin waɗanda suke masu godiya a gare ka masu kaɗe taka da ibada Allah ce falamma an jahum idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haqq yayin da muka tserar da su muka fitar da su daga cikin wannan kangi da suka shiga sai kuma suka koma gidan jiya sai suka dawo suna ta zalunci suna ta babakere ba tare da gaskiya ba sannan kuma Allah ta'ala ce wa idan rashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu din Allah ta'ala ce ni ne as-samad wanda kowa daga cikin bayina idan bukatar shi ta rarumo shi ba gurin wanda yake fakewa sai waje na, sannan kuma ni ne as-sayyidu shugaba wanda ba wani shugaba wanda shugabancin shi yake kama nawa ba wani shugaba cikin bayina wanda shugabancin shi ya kai nawa don wani shugabanci zuwa gare ni ne sidratul muntaha dan aka zo waje na shugabanci ya kare allazi lam alid wa lam ulad ni ne wanda ban aihuwa ba kuma ni ma ba aihuwa ta aka yi ba walam ya kulli kufu'an ahad ba ni da wani kishiya ko kine cikin bayina ba wani ɗaya daga cikin bayina wanda ya zamanto kishiya ne a gare da tamka ne a gare ni dukkan bayina ga baki ɗinsu bayina ne sannan kuma mallaka ta ne sannan kuma halittawa ta ne ba wani wanda zai mu katsalandin cikin wato abubuwan da ni na kaɗaita da su ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithin abu musar ash'ari allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu musar ash'ari ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ma ahadun asbaru ala azan sami abu min allahi azza wa jalla da muslim ne ja'aluna lahu niddan wa walahuma yad'una lahu alwalad thumma yu'afihim wa yarzuquhum wa limuslimin wa yuqdihim fadala sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin bayin Allah ba wani wanda haƙuri shi ya kai kamar haƙuri na Allah ta baraka wata ba wani wanda yake da juriya da haƙuri akan cutar da shi da aka yi sama da Allah duk wani mai haƙuri da juriya cikin bayin Allah haƙurin shi ƙasa yake da haƙurin Allah duk wani mai juriya mai bartakurin ƙasa yake da Allah subhanahu wa ta'ala ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ja'aluna lahu nidda bayin Allah suna sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala kishiya su ce wannan shi ma ya cancanci abota mishi kamar yadda Allah ta'ala ya cancanci abota mishi ta mu ga cikin bayin Allah akwai waɗanda suka riƙi gumaka a matsayin su ne ababen bauta wasu wani za ga yana da gunki ɗaya wani gunki biyu wani gunki uku akwai na gidan shi akwai na unguwarsu akwai na garinsu na gidan shi shi ne ƙaramin gunki idan matsala ba mai girma ba ce sai kai kukan shi wajen shi na unguwarsu shi ne gunki tsaka-tsakiya matsalar da ya zamanto ita ba mai girma ba ce sosai ita kuma ba karma ba ce sai kai kukan shi wajen shi gunkin da ya zamanto nagari kuma sai in bukata ta zama mai girma ce kuma sai kai wajen shi amma in kuma bukatar ta zamanto kuma ta tafi ha ba zan can gumakan gari ba ko gumakan duniya dukkanin su waɗi suke da su sai kuma su koma zuwa ga mahalicin kowa da komai shine Allah subhanahu wataala ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce bayan Allah suna sanya wa Allah ta'ala ɗa suna cewa Allah yana da ɗa su ce mala'ikai ‘ya'ya ne mata na Allah annabi isa ɗa ne na Allah annabi uzairu ɗa ne na Allah ma'aiki ce amma kuma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala yana ba su lafiya za a ga cewa waɗanda suke haɗa bautar wani da Allah za a gan su lafiya ƙalau sannan kuma Allah ta'ala yana rufa musu asiri yana arzuta su za a ga waɗansu mushirkai ɗin sun fi waɗansu cikin musulmai ɗin wadata ta ɓangaren abin da ya shafi abin hannu ba ta ɓangaren wadatar zuci ba saboda alghina ghinan nafs kamar yadda ba yake alaihi salatu wassalam ya faɗa wadata ita ce wadatar zuci in za a haɗa maka dukkan abin da duniyar nan aka mallaka a haɗa maka su Allah ta'ala bai arzuta ka da wadatar zuci ba to har yanzu kana na a matsayinka na talauci na na talaka to ma yace alaihi salatu wassalam yace suna haɗa wa Allah tabaraka wa ta'ala abokin tarayya sannan kuma suna da awar cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da ɗa sannan kuma suna da awar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da mata amma kuma duk da haka hakan din baya sawa Allah subhanahu wataala yayi fushi da su ya halakar da su kai tsaye tare da cewa yana da iko akan da ya halakar da su din yayi musu yanda ya ga dama amma duk da haka Allah ta'ala sai ya kafa ya yafe musu ya kauna kai kan abin da suke yi din ya ba su lafiya sannan kuma ya arzuta su haka kuma wa yudhihim ya ba su dan asafi ya yi musu kyauta to Allah tabaraka wata'ala ya ce ballahu ma fi samawati wal ard bari dai dukkan abin da yake cikin sammai bakwai da abin da yake cikin ƙasa mallakar Allah tabaraka wata'ala ne sannan kuma halittar Allah ne sannan kuma bayi ne na Allah wanda mulki yana kore wada yana kore da saboda abin da ya shafi idan aka ce wannan abun mallakar ka ne za ka iya ɗauka ka sayar da shi za ka iya ɗauka ka bada shi kyauta za ka iya ɗauka ka bada shi sadaka amma yadda wannan ɗanka ne baya halatta ka ɗauka ka kai shi kasuwa ka ce za ka sayar da shi ɗanka ne amma kuma bai halatta ka sayar da shi amma abin da aka ce wannan mallakar ka ne ka mallaki moto kana buƙatar ka saida saboda ka siyi wani za ka kai shi kasuwa ka saida ba wanda zai ce ma bai halatta ba ka sayar da shi ka gane shi mulkin abu ya fi ƙarfin ka jingina ɗa zuwa ga Allah Allah ta'ala ce kullun lahu qanitun dukkan bayan Allah ga baki ɗayansu masu ba'a ne ga Allah masu mai kuwa ne ga Allah a Sheikh Abdulrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa Tafsirul Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan Tafsirul Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan yace al-qunutu kashi biyu ce akwai kunutul amma akwai kunutul khasa wato akwai alkunutu wanda take gamammiya wanda ta haɗa kowa da kowa cikin bayan Allah musulmai da ma wanda ba musulmai ba wanda wannan abin da ya shafi alkunutul amma shine ta yadda kowa daga cikin bayan Allah ba wani wanda yake fita da karkashin tsari na Allah tabaraka wa ta'ala yanda Allah ta'ala ya tsara kowa daga cikin bayi ya kasance ba wanda ya sai fita daga wannan tsari dole ya biyayya ga wannan tsari na Allah duk yanda bawa ya kai akan ya mai da kanshi mawadaci in Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara shi ya zama ɗaya daga cikin mawadata ba duk fafutukar da zai bai sai fita ba daga wannan karkashin kaddarawa ta Allah da ya mai duk yadda bawa ya kai akan kokari da fafutukan nema da sauransu iya abin da zai samu shine abin da Allah ta'ala ya kaddara mashi sannan kuma idan Allah ta'ala ya kaddara bawa ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan mawadata za ga cewa fafutukai shi idan ka hada ta da fafutukar waɗansu kaɗanci amma kuma kaga Allah ta'ala ya ɗaga shi ga waɗancan wanda suke sammako suna tafiya kasuwa suke zuwa su bude shago tun kafin ma lokacin tafiyar mutane yayi daga Allah ta'ala ya rabu da su ga wanda shi kuma sai bayan yayi azkar ɗinsa a masallaci yayi karatun alkur'ani idan karfe takwas zai tafi ya bude shago kuma Allah ta'ala ya ce shi yake so ya ɗaga ba yadda za a kuma dole bayi su amshi haka saboda ya gangaro ne daga wajen hakimin ali sannan kuma duk yadda bawa ya kai a abin da ya shafi kokari da karatu da sauransu yadda allah ta'ala ya kaddara zai kasance haka allah ta'ala ya ce so ya kasance ba yadda za a yi gitta yadda allah ya kaddara mishi wani za ka ga ya tashi nema ya tafi neman karatu shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kaga ya samu nasara daidai gwargwado an samu karatu wani kuma za ka ga ya shekara goma amma in ya dawo bai wuce izu goma ba kuma in ka ce maka tilawar su ba zai iya ba saboda iya yadda Allah ya kaddara mai kenan to wannan shine dukkanin bayi na Allah cikin musulmai ne ko wanda ba musulmai ba kowa yana gudana ne cikin wannan tsari na Allah dole ya biyayya ba wanda zai ce ba zai yi biyayya ba sannan kuma abin da ya shafi a alkunut biyayya waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wato ita ce biyayya wanda take ta durkusawa da ƙasƙantar da kai ko da bawan allah wanda yake arne ba musulmi ba ko da bai yi sallah ta lokaci biyar ba to amma in wasa dole za ta yi sujada ga allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce a walam yaro ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyahu dhilaluhu 'ala al-yamin wash-shama'il sujadan lillahi wa hum dakhilun wato shin ba sa gani zuwa ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta na komai da komai yatafayyahu dhilaluhu 'ala al-yamin wash-shama'il inuwoyinsu suna ta rausayawa dama da hagu halin kasancewarsu suna masu jada ga Allah alhali suna kaskantattu wato wannan idan muka doki alkunutu da ma'anarsa wanda take amma ta kowa baya fita daga karkashin wato yadda Allah ta'ala ya tsara yadda Allah ta'ala ya dabbara kowa haka zai kasance to sai ya zamanto kowa da kowa cikin bayan Allah musulmi ko wanda ba musulmi ba dole yadda Allah ya kaddara rayuwar shi ta kasance haka za ta kasance idan muka ɗauki wannan ma'ana ta biyu shi ne ba'a idan shi wannan bawan Allah ɗin a matsayin shi na bawa na Allah da yi sallah ba to dole ita ruwan shi za ta yi ibada to sabbi lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu face ne sai ya tasbihi ga yaman Allah bishiyoyi da muke gani da duwatsu da kiyaye waɗanda suke rayuwa a cikin ruwa da dabbobi na cikin gari da dabbobi na daji da tsuntsaye wanda suke rayuwa a sama kowa yana tasbihi ga Allah sai da mu ba ma fahimtar tasbihinsu ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sayar bukhari a hadisin abdullahi dan mas'ud wata rana ma'aiki yana cin abinci da sahabbai suna zaune suka ce wallahi mun ji wannan abinci yana tasbihi ga Allah lokacin da ana cin shi saboda Allah ta'ala ya kaddara ya nuna musu wata mu'jiza cikin mu'jizozi na ma'aiki ga mu'jiza mu'jizozi da dama wanda sun tabbata ga ma'aiki ya kira ganyen dabino ya sauko daga sama ya zo shi ya jayo ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam kama yake alaihi salatu wassalam ya kamo kunnen bishiyoyi guda biyu ya kasu tsake ya haɗe tsakankaninsu ya biya bukata a bayansu kamar yadda yake cikin sayo muslim hadisin jabir na abdullahi da waɗansu daga cikin hadisai waɗanda suke magana akan abin da ya shafi mu'jizozi na ma'aiki alaihi salatu wassalam to kuma alkunutu ta biyu shine wanda take ɗauke da ma'anar ibada masu biyayya ne ga Allah idan muka doka wannan alkunutu ce wanda take khassa wanda ta shafa bayan Allah waɗanda suke muminai bayan Allah waɗanda suke muminai su ne waɗanda suke kaskantar da kansu ga Allah tabaraka wa ta'ala suke aikata abin da Allah ta'ala yake so su aikata na abin da ya shafi salloli na farilla da salloli na nafin fili da azumi na farilla da azumi na nafin fili da zakka ta farilla da zakka ta nashila da hajji ta farilla da hajji ta nashila da sauran abubuwan da musulunci wato ya tanada wa bayin Allah sai Allah subhanahu wata'ala ce ne بديع السماوات والأرض na'am وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
badi'u samawati wal ardi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya tsaga sammai da kasai wa idza qada amran idan Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin zartar da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sani dai kadai yana fada ga wannan abun kasance sai wannan abun ya kasance Allah ta'ala ya ce badi'u samawati wal ardh badi' akan awo na fa'il bi ma'ana mubdi' kamar yadda zaka ce basir bi ma'ana mubsir wato badi'u samawati wal ardh Allah ta'ala shine ya kaga halittar sammai bakwai sannan kuma shine ya kaga halittar ƙasa ba tare da wani misali ba da ya gani a wajen wani ba wai kwafi yayi ba daga wajen wani ba wani ya kwaikwaya ba Allah shi ne ya kirkire su ya samar da su ba tare da wani misali da ya gabata ba. Al'imam Abu Muhammad Abdulhaq Ibn Atiyya Allah ta'ala cikinsa da rahama a cikin littafinsa al-Muharrarul Wajiz yake cewa Allah ta'ala ya ambaci cewa shi ne ya kirkira halittar sammai bakwai da ƙasa ba tare da ya ambaci cewa shi da ya kirkira halittar mutane da aljannu da mala'ikai da tsuntsaye da sauransu ba saboda sammai da ƙasa wannan su ne mafi girman halitta ta Allah wanda idan muka iya gani ba wata halitta wanda Allah ya yi wanda idan ka zai nuna maka wanda girmanta ya kai kamar girman sama ko girman ƙasa to da haka sai Allah ta'ala yake bance su da ambaci ba wai don su kada ya kaga halittarsu ba ya kaga halittar duwatsu da yadda suke rugun-rugun din nan shi ya kaga su ya halitta su shi ne ya kaga halittar bishiyoyi na daji da cikin gari shi ya halitta aljannu ya kaga su daga babu haka shi ya halitta mutane kamar yadda shi ya halitta dabobi da sauran abubuwan da Allah ta'ala ya halitta wa idza qada amran idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara faruwar wani al'amari yana nufin wani al'amari ya faru ya kasance fa'in na ba ya wuru na hukun fayakun sandai kadai Allah ta'ala yana faɗa ga wannan abin kasance sai wannan abin ya kasance al'imamun rukuni abu abdullahi muhammadu ahmad al-qurdubi cikin littafinsa al-jami'u li ahkamil qur'an a karkashin wannan ayar yake cewa amru a cikin al-qur'ani tana dauke da ma'anoni har guda goma sha hudu kamar yadda kuma yace malaman su ne suka faɗi haka amran idan ka ga amru a cikin al-qur'ani kada ka yi mata zubin goro ka ce za ka mata fassara guda ɗaya tana da ma'ana ɗaya har guda goma sha hudu wanda imamu kurtubi dukkaninsu ya jero su a nan karkashin wannan ayar a cikin tafsir ɗinsa a jami'ar da ahkamul qur'an ya ce ma'ana ta farko al'amru yana zama da ma'anar addini addini wanda wannan za mu ga cewa Allah ta'ala a cikin suratul tauba ce laqad iftaru fitnatan min qabl wa qallahu lakal umur hatta jaa al-haqq wa zahara amrul lahi hum karihun Allah ta'ala ya ce waɗannan munafikai wanda suke kewaye da kai haƙiƙa sun yi ta ƙoƙari akan neman su jefa fitina a tsakankanin hukumar musulmai min ɗaukucin tafin ma ka fita yakin tabuka wa ɓallan mulaka lumuru sun yi ta jujjuya al'amurra a gare ka sun yi ta maka bakar kashiya amma saboda Allah ta'ala yana tare da kai ba samu nasara ba hatta ja alhaku har dai gaskiya ta zo wa zahara amrun lahi addinin Allah ya bayyana wa hum karibuna alhali sun suna masu kin hakan din ba sa so addinin Allah ya bayyana ba sa so musulmai su yi nasara akan waɗanda ba musulmai ba to amma saboda Allah ya kaddara hakan din dole hakan din ya kasance to a wannan guri al'amru ana ana nufin addini wa zahara amrul lahi ana wa zahara dinul lahi addinin Allah ya bayyana ko hum sannan kuma akwai gurin da zamu ga amru ya zo da ma'anar alqawl magana Allah ta'ala ya ce fa'ida ja a amurna wa faratan nuru fasuluk fiye min kullum zauje disney ne ba a halaka illa man sabaka alai da ƙaunar minhu yana gaya wa annabu nuhu alaihi salatu wassalam ya ce idan maganar ta zo ta ta halakar da su to ka shigar cikin wannan kwalokwalo wannan jirgi na ruwa daga dukkan ma'aurata guda biyu ka shigar da biyu da kuma iyalanka face dai wanda maganar ta hallakar da shi ta riga ta gabata a kan shi daga cikinsu fanan amru a nan yana nufin albabu sannan kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatanazaru amrahum bainahum ba asarun najwa wato sun yi ta tattauna maganganunsu a tsakankaninsu su fir'auna da shi da matsahon shi wanda yasa aka tattaro mushi kuma suka boye wannan tattaunawa a tsakankaninsu ba wanda ya ji daga cikin bayan Allah muminai mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ce fala ma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjin mamdudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id a sai ma'ana ta uku amru tana zawa da ma'anar azab al'azab tana zauwa da ma'anar azaba Allah tabaraka wa ta'ala ce wa zidal ma'u wa qudiya al-amru wastawa ta'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin wato bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ubarci annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya sassaka jirgin ruwa ya kera shi da ganin Allah da kulawar shi har aka gama to bayan ya gama Allah ta'ala ya umarce shi da ya saka waɗanda suke muminai ne ciki to bayan an yi haka ya saka su kuma sai sama da ƙasa suka barki Allah ya umarci sama da ta saukar da ruwa daga cikinta kuma ƙasa ita ma idanuwa na daga baki da Allah ce su fito fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan fartaqa al-ma'u ala amrin qad ga ruwan sama ga na ƙasa ya haɗu ba wanda ya tsira face dai waɗanda suke cikin wannan kwarakwaro Allah ta'ala ce wa ghidal ma'u sai aka kafar da wannan ruwa wa qudiyal amru aka zartar da azabtar da su aka hukunta azabtar da su waɗannan faddararrun mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wanda suka zamanto masu kunnen kashi wasta wata alal judi wannan kuma kwalokwalo ta annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai ta daidaita akan dutse da jud dutse da aljudi wa qila fudan da wannan bayani ma'ana ta hudu an yana zawa da ma'anar annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin suratu maryam Allah ta'ala ce ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wato bai dace ba ga Allah Allah ta'ala ya riki da daga cikin bayinsa subhanahu sarki ya tabbata ga Allah idan qada amran idan Allah subhanahu wata'ala yayi nufin zartar da wani al'amari shine yayi nufin halitta bawansa Annabi Isa alaihi salatu wassalam lokacin da ya diyar hakan duk sani dai kai da ya ce kun fayakun inna matsala Isa inda Allah ka matsali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sannan kuma ma'ana ta biyar amru yana zawa da ma'anar kashewa kafirai a filin badar wato kashewa kafirai a filin badar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci hakan din a cikin suratul anfal Allah ta'ala ce wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim yaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur wato yayin da Allah subhanahu ta'ala ya nuna muku su lokacin da kuka haɗu da su ya nuna muku su ‘yan kaɗan a idanku kuma Allah ta'ala sai ya nuna musu ku ‘yan kaɗan a idansu yanda mutanen dubu ne cikin mushirkai sai kuke ganin ba su wuce ɗari ba yanda ko kuma ku ɗari uku ne da sha wani abu mushirkai sai suke ganin ba ku wuce hamsin ba to Allah ta'ala ya yi haka ya karanta adadin su a idanuwanku don kada ku ji tsoron tunkararsu inda zai nuna muku su dubu ne adadinsu yawansu zai ba ku tsoro to sai Allah ya kankanta su a idanuwanku haka kuma Allah ta'ala ya karanta adadinku a wajensu saboda suna tunanin cewa wankin hula da bai kamata a ce ya kai su dare ba kuma Allah ya yi haka ba don komai bane ya qadiya Allahu amran kana maf'ula saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da wani al'amari na hallakar da waɗannan fandararru na mushirikai wanda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi kunyar addu'a a kansu a lokacin yana maka al'amarin da Allah ta'ala dama ya kasance zai aiwatar da shi wa ilan lahi turjawar umur sai kuma ma'ana ta gaba amuru yana zauwa da ma'anar fatku makkata budewa birnin makka wadda wannan ita ce ma'ana ta shida budewa birnin makka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kun in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ya ce ka ce da su idan iyayenku da ‘ya'yanku da ‘yan'uwanku da matayenku da famili ɗinku da ma kasuwa wanda kuke jin tsoron karayar arziki a cikinta karayar tattalin arzikinku da kuma wurin zaman da kuke zaune a cikin shi kuna jin tsoron cewa waɗannan sun kasance su ne mafi soyuwa a wajen ku sama da Allah da manzan shi da kuma yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah Allah ya ce fatarabbasu to ku ɗan jira waɗanne ya haƙuri hatta ya ce Allah bi amri haddi Allah subhanahu wata'ala ya zo da umarninsa da al'amarinsa shine ta hanyar makka ɗin wanda aka umarce ku da ku fita ku yi hijira ku tafi madina Allah ta'ala ya kaddara ta zamanto gari ce na musulmai kamar yadda madina take gari ce na musulmai wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai ma'ana ta bakwai kan abin da ya shafi amuru yana zauwa da ma'anar batulu bane ƙuraiza wa jila'u bane nadir wato yahuda wanda suka yi sansani a madina akwai banu ƙuraiza akwai banu nadir da wannan yahuda ne wanda lokacin da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya tafi madina suna da mai shauka suna da yawa suna da ƙarfi suna fada a shi to sai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya zauna ya yi magana da su a matsayinsu na makwabtan shi shi ba zai yadda a cuce su ba kamar yadda su ma baya bukata su yadda a cuce shi suka sa hannu akan wannan yarjejeniya duk wani al'amari wanda za a kawo wa musulmai hari su ba za su ba da goyon baya a kawo musulmai hari ba ko da abokansu za su zo su yaki ma'aiki to su ba za su saka hannu su taimaka abokansu ba za su zama to 'yan kallo ne ba za Allah ya ce sun yadda suka ce sun yadda to da ƙarshe kuma sai suka warware alƙawari to da suka warware alƙawari ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kashe banu quraiza sannan kuma banu nadir su kuma ya kore su da gidajensu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kissar cikin suratul hashr da kuma wani kaso a cikin hadisin abdullahi da usama ibn zaid wanda yana cikin sayar bukhari da sayar muslim da kuma hadisin malik ibn aus ibn al-hadisan wanda shi ma yana cikin sayar bukhari da cikin sayar muslim wannan kuma za mu ga wannan amurdin a cikin ayar da muka karanta a baya a tafsirinmu na wannan shekara inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama sa'ila Musa bin Qawl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq fa'fu wasfahu hatta ya ce Allah bi amri wato wannan amri shine Allah subhanahu wata'ala ya umarni akan banu quraiza da banu nadir ga yadda ya kamata a yi nasu sai kuma amru a guri na takwas yana zabuwa da ma'anar alqada wato hukunci na Allah yanda Allah ta'ala ya hukunta abu ya kasance yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa bi ba'di iznihi farkon suratul yunus إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه Allah ta'ala shi ne ke tsara hukuncin bayi duk abin da zai gudana a cikin bayi haka Allah ta'ala ya tsara ya kasance wato wannan shi ne wato alƙadawa a madabbai sai kuma al'amru yana zauwa da ma'anar alwahai da shi ne ma'ana ta goma alwahayu kamar da Allah ta'ala ya ce mai dabbiru al'amura minas samayi ila al'ardi sun ma ya arju ilayhi fi yau bi kada bi qadaruhu alfa sanatin min ma ta'udun kamar yadda yake cikin suratu as-sajda Allah ta'ala shine yake sassaukar da wahayi daga sama zuwa ƙasa sannan kuma cikin suratu talaq ko suratu nisa as-sughra Allah ta'ala ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma sai ma'ana ta goma sha daya wajen abin da ya shafi al'amur wato yana zauwa da ma'anar annasu wato taimako da agaji wanda Allah ta'ala ya ambaci wannan a cikin suratu Ali Imran ya quluna hallana min al-amri min shay qul inna al-amra kulluhu lillah wato su waɗannan mushrikai waɗannan munafikai waɗanda suka fita tare da ma'aiki alayhi salatu wassalam filin Uhud sai zamanto sun kashe wa ɗan uwansu munafikai gwiwa wajen fita tare da ma'aiki sai suke cewa hallala min al'amri min shay'in wai muna da wani kaso na samun nasara cikin tafiyan nan Allah ya ce kulka ce da su innal amra kullahu lillah haqiqa nasara dukkanin ta a hannun Allah take Allah ta'ala shine yake taimakawa wanda ya so cikin bayansa in yansurkum Allah fala ghaliba lahum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allah falyatawakkalul sannan kuma amru na sha biyu yana zawa da ma'anar azzamu laifi laifin da bawa ya aikata shi ma ƙur'ani ya yi magana a kan laifin da bawa ya aikata ya ambace shi da amru kamar yadda yana cikin suratul balagi Allah ta'ala ce wa ka ayyin min baryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra fa dhaqat wa bala amriha wa kana ajibatu amriha khusra Allah ta'ala ce ta dangane fadaqat wa bala amriha ta dangane kudar laifinta laifin da ta aikata azabar shi ta dangane kudar shi wa kana ajibatu amriha khusra Allah subhanahu wa ta'ala ce karshen sha'aninta ya zama to hasara ne a wannan gida na duniya da kuma lahira sai na sha uku amru yana zama da ma'ana amrul khala'iq al'amari na talikai da baki ɗayansu za mu ga ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe suratul shura da ita haka Allah ta'ala ya faɗa siratul lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila allahi tasirul umur Allah ta'ala ya ce hanya ta Allah wanda abin da yake cikin sammai bakwai da abin da yake cikin ƙasa na shi ne mallakar shi ne ala jama'a ku saurara ku ji ilallahi tasirul umur zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ne al'amurra na bayi ga baki ɗin su suke komawa ba wani al'amari da bayi wanda yake komawa zuwa ga wurin Allah zuwa ga Allah ta'ala ne yake komawa sai kuma na sha hudu na ƙarshe shi ne al'amur yana zama da ma'anar ash'am lamari sha'ani Allah ta'ala ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid Allah ta'ala ce haƙiƙa mun turo da jakadan mu annabi Musa alaihi salatu wassalam mun tura shi da ayoyinmu guda tara da kuma hujja wanda take mabayyariya mun tura shi zuwa ga bawan fir'auna da kuma jama'ar fir'auna fattabahu amra fir'auna sai mabiya fir'auna suka bi shawarar fir'auna suka bi maganar fir'auna wajen kafircewa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa ma amru fir'auna bi rashidin wato shawarar fir'auna sha'anin fir'auna ba da billewa ba ce ba shawara ba ce wanda take da billewa wanda za a yi nasara a kanta al'amarinsa ba daidai wani kuskure ta waɗannan su ne wato wuraren da idan ka kalla a cikin alkur'ani duka amur ya zo shi amma kuma ba a da ta sha bambam daga wancan gurin zuwa wancan gurin shi yasa lokacin da za ka bayar da ma'ana ta ayar ko za ka bayar da ma'ana ta abu ka san cewa a ina abin ya faru idan a guri kaza ya faru ga abin da yake nufi idan a guri kaza ya faru ga abin da yake nufi idan a guri kaza ya faru ga abin da yake nufi saboda kada ka je ka wajen ba da ma'ana ka faɗi ba daidai ba Allah ta'ala ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha wato idan muna nufin za mu hallakar da wata algari a cikin algari amma na mutu rafiya wato muna yawaita bari fita cikin wannan algari amma na kaga anan ba wai muna umarni wanda suke bari fita cikin wannan algari a'a muna yawaita su kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yace mun kasance a lokacin jahiliya idan kabila jama'a su ya zama tuwin su yayi kabri muna cewa kazura baru fulani kazura baru fulani fami lumana yanzu su yi kamar wuya wato ba sa jin tsoron wani zai kawo musu hari wanda zai yi nasara a kansu to kaga ashe amru idan ka kalla a cikin alkur'ani yana ɗauke da ma'anoni da dama to ba shi ma'anar da ta dace shine ka san a wata aya ya zo a wani siyakin zance ya zo sai ka ba shi ma'anar da ya dace to Allah ta'ala ana ce fa idza ka dawa amran wato idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wani al'amari anan qada al'imam ibn abdiyya cikin al-muharrar wajiz ya ce kawawa yana ɗauke da ma'ana guda amma ya zama to ƙaddara wato idan allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wani al'amari ko kuma kawawa yana nufin amdawa zartaswa idan allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da wani al'amari fa'in na ba ya hulau kun fayakun sani dai kadai Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa ga wannan abun kasance fayakun sai wannan abin ya kasance wato fayakun wajen fayakun a kurraku sun yi sabani wajen abin da ya shafi wasani na ƙarshe na fayakun waɗansu daga cikin alkurraku suna yi mai ɗanɓamma wanda ita ce kira ta jumhur kurraku wato kaso mafi tsoka cikin ƙurraku al-ƙurraku saba a suna mata rufa da haka nafi al-madani haka abdullahi da kafir al-makki haka abu amr ibn al-ala al-basri haka al-kufiyun al-thalatha hamza kisani asim ibn abi najud waɗannan dukkanin suna karanta fayakun wato da yiwa nunun tamma wanda sai ya zama to yakunu dinnan khabar ne na muftada wanda yake mahzufi wa idan qada amran idan Allah ta'ala yayi nufin kaddara wani al'amari sani dai kadai yana fada ga wannan abun kun kasance fa huwa yakun to na abin yana kasancewa akan yanda Allah ta'ala ya tsara ya kasance sai kuma daga bangare ɗaya akwai abdullahi ibn amir ashari wanda shi kuma yana ɗaya daga cikin alkurrabu saba'a to shi kuma ya karanta kun fayakuna a nan gudun kamar yadda imamu shafi yake cewa alimun wa babu wa kula su kutuha wa kun fayakunun nasu bin rafi kuffila wato a karatunmu na jiya mun ce wa babu ta khadallahu walada ita ce kira ta jumhur kwalu ba tare da bawon bai ta ce kira ta abdullahi bin amir ashari to kamar yadda a can ya kadaita a nan ma ya kadaita to idan muka doki fayakuna kira da abdullahi bin amir ashari sai ya zamanto wato fayakuna din nan ya zamanto mansubi ne ba da an mara wanda akwai hurufu na adawatun nasbi guda goma akwai wato cike akwai fa'us sababiyya fayakun wato wannan tana daga cikin alfahu wanda take yi wa fi'ili mutari'i wasa ne sama idan ya zamanto kuma wannan fi'ili mutari'i take mai wasa ne sama an lan aw lam idan kai la kai hatta aljawabu bi fa'i aw wa alwaw aw su guda goma kamar yadda yake sananne ne a bangaren ilimi na na nahwu to idan qada amran idan Allah ta'ala yayi nufin hukunta wani al'amari ya yi nufin zartar da wani al'amari fa'in na ma ya kuru da hukun sanadai kadai Allah ta'ala yana faɗa ga wannan abin kasance fa'an ya kuna wato saboda faɗar Allah ta'ala da ya ce kasance to wani abin sai ya kasance sai da manto fa'u sababiyya ce a nan kenan tana yi wa fili mubari nasara to yana ga anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi daga kan kwanan da dina la ya'lamuna da la yukallimuna Allah wa ta'tina aya sai mu amsa tambaya ma ta yasara abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
za mu amsa tambaya ɗaya ne lokaci ya tafi
kun yi bayani kan kan cewa mai sallar farilla zai iya biya mai nafila to sai ya kasance mai nafila ya yi raka'a biyu sai ya nuke sai ya yi raka'a sai ya kawo zai iya zai yi sallama to yaya ne kamata wace
idan ya zamanto mai sallar nashila ya ɗauki hadisun al'aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sirrin bukhari da muslim wanda take ga ɗaya daga cikin ɗalibanta yadda siffar sallar ma'aiki alaihi salatu wassalamu take ta dare ma'aiki alaihi salatu wassalamu da aisha ta ce kayan misalli arba'an falata sa'ala al-musulmin na hukulihin da sai zama to wannan mutum ya yi a wajen shi na sallar lafiya ta dare ya fage da duka ya baka a kudi sai ya zama mai sallama shi ko mutumin da zai sallar isha ya sai ya zo ya bi shi da ya zo ya bi shi bayan ya raka a duniya baki ya daura sai ya leke to ya zai yi zai leke ya bi shi idan ya leke ya bi shi lokacin da zai a wannan sallah ta na shirya ya gama sallah shi bayan ya sallah da shi kuma sai ya sujada a wuri saboda mutumin da ya manta da wani na tsakiya kamar yadda mun karanta a cikin littafin nasu akwai shi da zai sujada a wuri a nan ya gabata a cikin kwana insha Allah a karatu na gaba sai da kokarin shi ne tambayoyin sai a baya masa wani ya daga da kifaya su hannun lamu wa bihamdi da shaɗa na ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk